إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله وفي تآقب الليل والنهار وتتابع الأيام والشهور وتغيرات الأحوال عبر ومواعظ لأولي الألباب وتوقظ الهمم وتلفت النظر وتستوجب التفكر والاعتبار فما خلق الإنسان عبثا ولم يترك سدى قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون عباد الله لقد أقبل علينا موسم من مواسم الخير والبركة شهر الغنائم والبشائر وشهر العفو والغفران إنه لم يبق على شهر صومنا إلا شهر فاستقبلوه بالفرح والبشر والاشتياق وتطلعوا لقدومه وأخلصوا النية واسألوا الله أن يبلغنا إياه فتهيئوا لقدومه وتحروا سنة نبيكم في الاستعداد له وقتفوا أثره وتمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور قال أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله رواه الترمذي وصيامه قبل رمضان بمنزلة السنن الراتبة القبلية مع الفرائض فيلتحق برمضان في فضله وقربه منه وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهو حديث صحيح ومعناه النهي عن ابتداء التطوع بصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة وفي حديث صحيح يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح صححه الألباني والمشاهد الذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل صاحب بدعة كما فسره الأوزائي وغيره والشحناء حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه فعلى المسلم أن يتجنب الشرك والبدع والبدع والذنوب التي تمنع من المغفرة ويحرص على سلامة قلبه والقدام على التوبة والاستغفار فإن الله يتوب على من تاب معاشر المسلمين من استطاع منكم أن يغلق شيطانه ويكثر من الصيام في هذا الشهر فليفعل وسيجده ذخرا أمامه وسيجده أنيسا في قبره وسيجده شفيعا عند الحساب وسيجده في الجنة عند الباب الريان المخصص لأهل الصيام بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shirya dan ya shiryatar babu wanda ya isa batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina ce da lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne ko manzon sa ne kira da annancin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayin Allah wannan juma'a tamu yau muna ashirin da takwas ga watan Rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1442 a kidayen miladiya yau muna goma sha biyu ga watan uku shekara ta 2021 wannan kutuba za ta yi nuni da jawo hankali akan cewa sauran fa wata ɗaya watan ramadana wata mai albarka ya sauka ga al'ummar musulmi da haka mu ƙara sa faɗayi mu ƙara yin tattali mu ƙara yin guziri muna masu neman taimakon Allah mu nuna ma Allah alkhairi a kan kawunanmu sannan kuma kafin watan ramadan cikin irin tattali da guzirin da zani yi shine azumtan kwanaki a watan sha'aban shine abin da wannan kutuba za ta tattauna akai da izinin Allah babu ko ta baba saɓanin dare da yini da shuɗewan kwanaki da watanni da yadda al'amura suke caccanzawa daga lokacin sanyi a koma sanyi daga lokacin zafi a koma sanyi daga lokacin kasa a koma damina yanayi na caccanzawa to babu shakka waɗannan abubuwa akwai ababen lura wa'azoza da ababen da za a ɗauki izina daga gare su amma ba ga kowane rafsananne ba sai ga masu hankali su ga cewa kwanaki na shuɗewa idan jiya kana ƙida shekarunka goma to sai ka ga yau ka ƙida sha ɗaya bayan wani lokaci sai ka ƙida sha biyar bayan wani lokaci sai ka kai arba'in bayan wani lokaci sai ka kai hamsin ka ga ƙiri-ƙiri kwanaki na shuɗewa watanni na tafiya ka ga shekaru suna sassaɓawa to babu ko kokonto wannan akwai abin lura akwai wa'azi ga masu hankali domin hakan shi ke sanya ka ga miƙaƙƙen mutum ya durƙusa ka ga mai lafiyayyen ido ya koma yana daku-daku ka ga mutumin da ke takawa da ƙafansa sai ya nemi wani kafa na uku kaga wani ma sai ya nemi katanga yana dafawa sai ka ga mai bakin gemu ya koma fari mai ƙananan shekaru ya koma dattijo wani ya koma tsoho to babu shakka akwai ababen lura kuma hakan dole ne ga duk mai hankali ya ƙara masa himma ya zabar da shi ya wayo da tunaninsa ya wajabta mishi tuntuntuni da lura da hankalta yana ne fane da cewa Allah subhanahu wa ta'ala fa bai halicci mutum a banza ba to don haka Allah kuma bai bar ɗan adam haka nan ba ya sanya masa dokoki da shari'o'i kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afa hasirtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna zato kuna tsammanin mun halice ku ne don wasa mun halice ku ne don wargi babu wata manufa a ƙarƙashin halittan ku kuma shin kuna zaton duk ba za a karkar wannan rayuwar duniya a koma zuwa ga Allah ba idan da za a bada amsa sai mu ce ya Allah baka halicce mu don wasa ba kuma ya Allah mun yi imani cewa tabbas za a koma gare ka za kuma a bibi abin da suka gabata na daga aikace aikace da zantuttuka da kudurce kudurce da duk abin da ya faru a cikin wannan rayuwa ta mu akwai bibiya akan haka na ranar tashin alkiyama Allah ka samu wani lafiya to da haka ya ƴan uwana musulmi mu sani fa cewa watan albarka kaka na alkhairi watan ganima watan bushara watan afuwa da gafara to ya fa fuskanto al'umman musulmi ga dangane idan ka kidaya za ka ga cewa yanzu wata ɗaya ya rage ma al'umman musulmi su kuɗa cikin watan ramadan watan sha'aban kawai yanzu muke jira da zaran ya faru da zaran ya ƙare to babu wani kuma abin da zai fuskanto mu sai wata mai albarka watan ramadan to don haka tun nesa da ƙofa mu fuskanci watan ramadan muna masu farin ciki da zuwansa muna masu bushara a cikin zuciyarmu muna masu shauki da annashuwa muna bege muna shauƙin zuwan watan ramadan mu kuma ɗaga kai muna ta dubo zuwansa muna masu tsarkake mu ga Allah subhanahu wa ta'ala muna kyautata niyyar cewa idan watan Ramadan ya riske mu muna raye to za mu aikin alkhairi kuma za mu nuna ma Allah aikin alkhairi muna fatan kafin watan nan ya shigo ya fita mun dace da gafara da rahman Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya jama'a sai mu ta roƙo muna kwaɗayi a wurin Allah muna mararece ma Allah cewa Allah ka isar da mu watan Ramadana idan kuma ka isar da mu Allah ka azurta mu da yin kyawawan aikace-aikace a cikinsa a shirye-shiryen da za ka yi na fuskantar watan ramadan da irin kintsakin da za ka yi shi ne ka kankana sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai riko da ita da gaske cikin ko irin shiryen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana azumtan watan sha'aban yana azumtan kwanaki a cikin watan sha'aban wanda yake babu wani wata kuma da yake azumtan kwanaki a kwanaki a cikinsa kamar shi wannan wata ne albarka watan sha'aban watan da hausawa suke ce masa watan shan ruwan tsofaffi to wannan wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zabura yakan yi azumi a cikin sa azumi haika yakan yi azumi da gaske a cikin wannan wata ne albarka hadisi ya zo a cikin sunan na al-Imam nasai daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma majidadin annabi masoyinsa usama dan zaid yace na ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhur ma tasumu min sha'ban ya manzon Allah ina dalilin da ya sanya naga cewa kana azumtan kwanaki masu yawan gaske a cikin watan sha'ban sama da yadda kake azumtan kowace wata daga cikin watannin Allah subhanahu wa ta'ala in dai ba watan Ramadan ba qala sai manzon Allah ce zalika shaharun yaghfalu an-nasu anhu ai wannan wani irin wata ne wanda mutane suna rafkana daga gare shi baina rajabin wa ramadan yana tsakankanin watan rajab wanda idan ba ku manta ba mun yi kuɗa ba akan watan rajab sati biyu da suka gabata watan rajab wata ne wanda yake tun a zamanin jahiliya suna girmama shi suna hukunkuna a cikin wannan wata na rajab to sai annabi yake cewa to tun daga watan raja a tsakankanin watan rajab da watan ramadan sai watan sha'aban ta zo to sai mutane suna rafana sai su shagaltu da hada-hada da hidindimu da bukunkuna a watan rajab haka nan kuma suna fuskantar watan ramadan amma sai su hafkana daga watan sha'aban babu wani aikin alkhairi da suke ma Allah a cikin sa sai annabi ya ce alhalin mutane sarrafana sun jahilci cewa wa huwa shahrun tawfa'u fihi al-amalu ila rabbil alamin wani irin wata ne wanda yake a cikin sa ne ake ɗaukaka aikace aikacen bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka aikin bayi na shekara ana failin ɗin shi a gaban Allah ne a watan sha'aban akwai aikin da ake bijiran ma Allah subhanahu wata'ala duk da safiya da marice kamar yadda zo a cikin hadisi akwai kuma kullun ranar duniya a duk wata akan bijiran ma Allah subhanahu wata'ala da aikace aikacen bayi to a shekara kuwa a watan sha'aban ne ake kai ma Allah aikace aikacen bayinsa a rayuwar mutum kuma gabaki daya akan kai ma Allah subhanahu wata'ala aikace aikacen bayi to na shekara to ana yin shi ne a watan sha'aban sai annabi ce da haka ina fatan lokacin da za a daga aiki na zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a kai ma Allah aiki na alhalin ina azumi annabi ce dalilin da yasa yake azumtar watan sha'aban kenan wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i a cikin sayin bukhari da muslim na na aisha take cewa radiyallahu ta'ala anha ban taba ganin wani wata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke azumtansa da yawa ba in ka tsaya watan ramadan kamar yadda na yake azumtan mafi yawan kwanaki a cikin watan sha'aban haka na na aisha ta faɗi kamar da ya a cikin sayin bukhari da muslim a wata riwaya wanda al-imam tirmidhi ya kawo na na aisha dai take cewa kana yasumu sha'aban illa qalilan yakan azumci watan sha'aban yan kwanaki takaitattu ne kawai kan tsallake bai azumce su ba kai tace bal kana yasumuhu kullahu kai gabaki ɗaya maki azumtan ka wato abin da akan ce mubalagha kana son ka kai kololuwa gurin nuna yana azumtan kwanaki da yawa ka ce yana azumtan kwanaki da kai ai kamar ma ka ce yana azumtan shi duka domin wanda ya azumci ashirin da biyar a wata ai kamar ya azumce shi duka wanda ya azumci ashirin da shida da bakwai ai kamar ya azumce shi ne gabaki daya to haka nan na Aisha take faɗi kamar da ya zo a cikin sunan al-Imam Tirmidhi malamai suka yi bayanin cewa azimtan watan Sha'aban kuma akwai azimtan watan Shawwal in an gama azumi suka ce kamar yadda ka san ana natin fili kafin sallolin farilla kuma idan ka ɗauki natin fili sakakku wanda ba a yi musu iyaka da wani lokaci ba to babu nafila mafi daraja a wurin Allah fiye da nafilin da take da alaka da sallan farilla kamar raka'o'i hudun nan da ake yi kafin azhar ko raka'a biyu raka'o'i hudu ko raka'a biyu bayan azhar raka'a hudu kafin la'afa raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu kafin isha'i raka'a biyu bayan isha'i waɗannan su ake kira as-sunanur rawatib su suka fi kowace nafila daraja a wurin Allah to haka nan ma abadin azumi kamun wayannan watan sha'aban yana rigayar ramadan kamar na filin da ake yi ne kafin sallan farilla haka nan azumtan kwanaki shida a cikin watan shawwal shi kuma kamar na filin da ake yi ne bayan an yi sallan farilla suka ce don haka yana saduwa da watan ramadan a wurin falalansa da kuma kusanci kenan duk ibadan da ta rabu da wata ibada ta farilla to darajarta ya fi ibadan da ba ta da wannan rabuwa da farilla akwai wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito manzon Allah yake cewa idan ta safa sha'banu fala tasumu idan watan sha'ban ya kai tsakiya to kada ku yi azumi suka ce abin da ake nufi da wannan hadisi shine manzon Allah yana hani ne akan tarihin azumi bayan sha'ban ta kai tsakiya ga wanda dama can bai ɗauko azumi tun farkon watan ba ko kuma ga wanda yake dama shi can a tajin shi dai yin azumi tun farkon wata sai ya ce bari in bari sai ramadan ya rage sati biyu sai in dan fara rehearsal ina dan kwatantawa to annabi ya hana haka idan ta safa sha'banu fala takum amma wanda ya faro azumin shi na nafila tun daga farkon wata to babu ne ke koda watan sha'aban ya wuce tsakiya zai ci gaba da azumtansa saboda wani hadisi can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku gabaci Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu shi ma din annabi ya ce amma ga wanda ya kasance da matan tadin shi ne to babu ne fi irin wannan azumi wanda ya saba azumtan litini da alhamis sai ya zama ana gobe Ramadan amma kuma ga shi alhamis to babu ne fi azumin shi babu ne fi azumin da haka shi wannan hadisi yana hani ne akan wanda bai fari azumin shi batun farkon wata sannan akwai wani hadisi ingantacce al'allamatul albani ya inganta wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah mai girma da buwaya yakan tsinkayi bayansa idan rabin nan sha'aban ta kai rabi Allah yakan tsinkayi bayansa a daren tsakiyar watan sha'aban sai ya gafarta mu gabaki ɗaya bayi amma ban da mutum biyu da mutumin da ke shirka da Allah da mutumin da ke da ƙiyayya da gaba da jin haushin ɗaya daga cikin al'umman musulmi mutane biyun nan Allah baya gafarta musu duk da kasancewar malamai sun yi bayani cewa wannan baya nuni akan shi akwai wani biki da za a yi a wannan daren domin akwai wadansu al'ummomi da suke yin biki musamman saboda idan an zo tsakiyar daren tsakiya na watan sha'aban malamai suka ce wannan yana daga cikin bid'o'i abin da da manzon Allah ke nuna maka sallallahu alaihi wasallama tun kafin shigowar watan sha'aban kai kokari ka gyara alakanka da Allah kar kai ma Allah shirka kar kai ma Allah bid'a tun kafin a kai tsakiyar watan sha'aban kai kokari ka gyara alaka tsakaninka da al'ummar musulmi kar a shiga watan sha'aban kana da wata da tsaddiyan kiyayya ko wacce ka gado ta iyaye da kakanni ko wacce ka gado ta daga yayi da da ƴan uwa ko wacce ka gado ta tun kana ɗan ƙanƙani kuna ƙiyayya da wani ko wanda ka dasa ƙiyayya da shi saboda wani abin duniya da ya kuɓuce muku ko dukiya ko matsayi ko mulki ko wani abu ko kuma wata ƙiyayya da kake da musulmi saboda hassada ko ɗaya daga cikin ƙofofin da ke jawo ƙiyayya da musulmi to tun kafin akwai wannan dare ka gyara waɗannan alaƙoƙi saboda ka ribaci gafaran Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa idan daren tsakiya na watan sha'aban ne da al-Imam al-Auza'i da wani daga cikin malamai suke fassara mene ake nufi da mushahin mushahin shine wanda ke da kiyayya da gaba sai yake cewa shine wanda ke kiyayya da gaba da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakan duk wani mai bid'a to ana tsida cikin masu gaba da kiyayya da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka baya samun wannan gafara da haka kenan da duk wani mai shirka da Allah da duk wani mai bid'a da duk wani ɗan shi'a ko wanda yake kyaman sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabansa ba shi daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta musu haka nan kuma duk wanda wanda ke kyama da kiyayya da wani daga cikin musulmi saboda kawai san rai to shi ma ba zai dace da wannan gafara na Allah subhanahu wata'ala ba da aka ya wajaba akan kowane musulmi ya nisanci sharka da Allah ya nisanci bid'a ya nisanci manya-manyan zunubai waɗanda suke hana Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma mutum ko mutum ya sa kwaɗayi ya yi da gaske ganin ya samu tsarkin zuciya da tsaftar rai ya kuma fuskanci tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da istighfari domin Allah yana shirye ya karɓi tuban duk wanda ya tuba zuwa gare shi da haka ya ƴan uwana musulmi wanda ya samu dama ya rinjayi shaidaninsa ya azanci kwanaki masu yawa a cikin wannan wata da muke fuskanta na sha'aban to yayi idan ba za ka iya ba dai mafi karanci litini da alhamis ka su tsallake ka ba su sai ka azance idan rashin lafiya ko tafiya ta hana to muna fatan Allah subhanahu wataala zai ba da ladan aikin da aka yi wanda koyi haka zai samu ladan hakan a gaba gari shi ranar tashin alkiyama zai kuma sami ɗaya kewa a cikin kabarinsa zai kuma samu mai ceto a lokacin hisabi zai kuma samu wannan aiki na azumi da yayi a kofar aljanna a wannan kofa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna ar-rayyan wanda aka kebe shi ga masu azumi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu da gafararsa da rahamansa Allah subhanahu wata'ala ya sadar da mu zuwa ga watan Ramadana Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka a watan Sha'aban Allah ka sa muna da rabo mai gwadi a watan Sha'aban da watan Ramadan da sauran watannin Allah kuma Allah ya tsare mana imanin mu daga abin da zai ruguza mana imani a ƙarshe ya jama'a musulmi idan ba mu manta ba bara da ta gabata mun yi gangani a wannan masallaci wanda muka lashi takobin cewa ta hanyar wannan gangani da za mu riƙa yi duk shekara ko biyu da yardan Allah za mu riƙa karkar aikace-aikacen da ke fuskantar wannan masallaci idan ba manta ba shekarar da ta gabata mun rattabo aikace-aikacen da masallacin mu yake nima kusan aikace-aikace ne guda ashirin da wani abu amma cikin taimakon Allah da gamdakatar nashi sannan da irin ƙoƙarin da kuka baza a wancan lokaci kun ga mun gama da waɗansu abubuwa da dama ga dai abubuwa ne na sanya alƙur'ani mai girma a gabanku da yawa ga wuraren sa takalma na ga waɗansu itatuwa nan an gaddasa ga abubuwa nan da dama waɗanda Allah subhanahu wata'ala ba da iko a kai to mun dakatar da wannan abu shekara ɗaya ta wuce ba mu yi ba saboda matsalar da ta faɗo mu al'ummar duniya ta baki ɗaya wanda har sai da ta kai ga an dakatar da sallolin juma'a a waɗansu yankuna a ƙasar nan to yanzu muna ganin insha Allah ta'ala a satin farko na watan Ramadan in Allah ya so yadda za mu sake gabatar da wannan gangami da haka tun yanzu muna zabar da al'ummar musulmi kai kyakkyawan niyya yana daga cikin irin tattali da kintsin da zaka yi ka duba cikin abin da kake samu na albashi ne ko na kasuwanci ne da kake yi ko ko wata falala ce kake zuwa maka daga Allah tun yanzu ka shirya abin da zaka ba Allah subhanahu wata'ala idan ka samu tun kafin wannan lokaci ka kawo kamar yadda muka yi tsari wancan kara ga kuma account ɗin masallaci na a ƙofofin masallaci duk wanda ya samu dama ya ɗauki wannan account ɗin duk abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka ka turo a cikin wannan account ɗin za mu ci gaba da karɓar waɗannan sadakoki da waɗannan tallafi na al'ummar musulmi daga nan har ya zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai ba mu iko mu kammala aikace aikacen kun dai ga yana mun ɗauko kewaye harabar masallaci amma mun kai wa ma kai rabi ba aikin ya tsaya gashi nan mun haka katon kwalbati wanda duk ruwan yankin nan tana masallacin ke biyowa mun gode ma Allah to amma ga nan ba mu samu daman gine shi ba ballantana a ce an fitar da hanyar ruwa na zamtacce to idan wannan ramadanin idan wannan jami'in ta zo to akwai yawan kuma hanyar mai ƙara zaizayewa kuma sai an sake yin sabon aiki to da sauran aikace aikace wanda insha Allah ta'ala daga nan zuwa watan Ramadan din za mu ci gaba da jawo hankali da kuma tunatarwa akan ta muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karfafe mu akan aikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya muna da ramo mai gwadi a cikin dukkan alkhairi karamin sa da babban sa Allahumma inna nas'aluka fi'l alkhairat wa tark almunkarat wa hubb almasakin wa an taghfir lana wa tarhamna وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بكرمك, و... بكرمك يا أكرم الأكرمين واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هذا وصلى اللهم وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك